السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي bayan muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yau muna sha hudu ga watan muharram dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha tara ko ashirin ashirin kai a ashirin ga watan bakwai dubu da ashirin da hudu miladiya a muna fata allah mana muwafaka muna cikin kitabu sala insha allah yau za mu tashi a sabon babi e babul witr babul witri baban da ke bayani akan sallan witri idan aka ce alwitru a larabci diddu shafa kishiyar shafa'i abinda ke nihi da shafa'i shine abinda ba mara ba biyu hudu shidda takwas goma sha biyu haka haka ne wannan ana kiran shi shafa'i to wutiri kishiye shi kinan ko ɗaya ko uku ko biyar bakwai tara sha ɗaya waɗannan su ne wutiri ina ta gani to abinda ake nihi a nan alwituru a wannan baban ana nufin wata sallah wadda mutum yake yi mana raka guda ɗaya wanda mutum yake rufe sallolin shi na dare da itmana da ita to wannan sallar ake nihi ana kuma dalilai sun zo waɗanda suke nuna falalatta da kuma mahimmancinta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni a cikin hadisai da dama akan cewa mutum kadda ya yi wasa da ita wannan sallah ta wuce mana dai ya kwadaitar game da lazimtarta kamar da za mu gani annabi sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmanci wannan sallar baya barin ta la abulaguro wa la azumin gida yana bulaguro baya barin ta duk yanda abin kasance sai yayi sallar wuce kamar da ita ma haka nan rakatai alfajir waɗannan guda biyu wato suna da muhimmanci sosai da haka dai hadisai suna suke nuna falalar ita wannan sallar daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha witrun yuhibbul witra Allah subhanahu wata'ala wutiri ne ma'ana shi ɗaya ne mara ne ba shi da ɗan uwa kuma yuhibbul witra Allah ta'ala yana son wutiri to malamai suka ce wannan hadisin ya kumshi ita wannan sallar jama'a ko hadisan da suka zo suke nuna cewa amana wutirin da yake so ita ce ita wannan sallah ta wutiri wanda ake yin ta wato a cikin dare tare da cewa wannan hadisin ai kaga ya gami Allah wutiri yana son Allah mara ne shi ɗaya ne kuma yana son abu mara to ya kumshi wannan sallar malamai suka ce kuma ya kumshi tauhidi saboda shine mafi girman abin da Allah ya fi so shi kuma tauhidi shine kaɗai ta Allah to wani hadisin ya kumshi hatta wannan to wasu suka ce hadisin ya kumshi ma kusan a ce mafi yawan shari'o'i wanda Allah ta'ala ya shar'anta za ka same su cewa waɗannan ma'ana shari'o'in za ka same su wutiri ne suka ce kamar da ka ɗauki salloli na farilla guda biyar kaga yin wutiri ne ko mara ne biyar ne suka ce sallar da ake rihe sallolin yini da su wutiri ce sallar magarba suka ce haka za ka gani ababe da dama tawafi wutiri ne bakwai ake sa'ayi bakwai ake jihon shaidan bakwai ake za ka ga ababe da dama dai ko a yi bakwai ko a ce saba'in ko a yi kaza za ka samu abubuwa da dama haka suke zama wutiri ne za ga ko ta addu'a ɗaya ake yin wata uku wata bakwai ga sunan dai ina ta fahimta don haka dai Allah ta'ala shi wutiri ne yana son wutiri a komai to kuma daga cikin wannan wutirin wannan sallar tana ciki wanda za mu yi magana a kanta ita ce sallar da ake rufe sallolin dare ko kuma na yini da ita malin sai ke cewa alhadisu hadi wal ishiruna ba'da mi'a hadisi na 21 121 kenan hadisi na 121 an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال متنا متنا فإن خشي أهدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا آه وانا حديث أخرجه البخاري في الصلاة ومسلم في صلاة المسافرين آه حديث عبد الله بن عمر يدى الله تتبت أغريش يتي سأل رجل wani mutum ya tambayi annabiya sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa alal mimbari shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kan mimbarin shi sai wannan mutum ya ce matara fi salatin laili ya ce ya annabin allah wani irin bayani za ka bani game da abin da ya shahi sallar dare mana ina son ƙarin bayani game da abin da ya shahi sallah ta dare idan aka ce sallah ta dare ita ce sallah da ake yi bayan sallar isha'i ana kiranta salatul layl qiyamul layl tahajjudi kaza kaza da sauransu da tarawih an gane ko to sai ce ma tara fi salatil layl dan sallah me kake gani game da sallar dare wannan irin bayani za a mana qala sai mun zo ce mishi matna matna mana raka'a bibi ne raka'a bibi ne mana biyu biyu ne zaka yi raka'a biyu ka salance biyu ka salance biyu ka salance biyu ka salance sai yace fa in khashiya ahadukum subha idan dayan ku yaji tsoron cewa alfijiri kar ya keto salla wahidatan to sai ya sallaci raka'a guda ɗaya tak fa autarat lahu ma salla wannan raka'ar za ta kasance ta wutirince mishi mana ta kasance mishi mara game da abin da ya sallata wa innahu kana yaqulu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan cewa al'umma ko sahabbai ij'alu akhir salatikum bil layli witran ku sanya karshen sallar ku ta dare ya kasance wutiri ne kenan wannan sallah da ake ta karshe ta mara da haka kenan wato wannan hadisin yana nuna mana kaifiyar ita wannan sallar kamar dai za mu ga bayanin malamai wato akan wannan to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul laili masna masna ko sallar dare daya daya ne da haka malamai suka ce zahirin wannan hadisin yana hukumta rashin dadi game da nafila akan rakawoyi guda biyu kakka daɗe kakka ƙara kakka rage hadisi haka ke nuna tunda biyu biyu aka ce kenan bakka karawa bakka rage ba domin suka ce golgodo ko adadin rakawoyi na sallah wannan abu ne wanda yake ta'abbudi abu ne wanda kawai Allah ne ke yankewa ko manzon Allah sai yanke su ce kaza ne musamman abin da ya shahi lamarin sallah ita lamarin sallah abu ne tauqifi tauqifi baka iya kawo gudunmuwa ko tsarin ka ko kana ga ya kamata ko ka ayi gyaran huska a cikin wata sallah ko rage ko kari duk abin da aka ce a wuri kaza kaza ke to ba a kara ba a rage ba to suka ce kenan wannan hadisin yana nuna cewa wato sallar dare nafila ta dare ba ka karawa ba ka rage ba suka ce sai dai dalilai sun zo akan shi wutiri musamman karshen shi hadisin ma yana nuna haka cewa wato idan wutiri ne mutum zai yi to wannan wutirin yana kasancewa rakawa ɗaya ne dan ya yi ya wutirce mishi ya yi mishi wannan salloli da ya yi na dare wannan hadisi na makaranta yana ciki hakanan da sauran waɗansu hadisai kamar hadisin abu ayyuba daga nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa manzo yake cewa man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al duk mutumin da yake so yayi wutiri da raka'a guda biyar to yana da dama yi wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wanda yake so yayi wutiri da raka'a guda uku to yayi wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al wanda yake so yayi wutiri da raka'a guda daya to yana da dama yayi to kaga wato shi wannan hadisin da ya gabata salatul layli masna masna ba ka da daman kai wutiri da ni raka'a uku ko biyar ko bakwai ko tara ina ta gani amma waɗansu dalilan daban sun zo sun hukumta cewa mutum yana da dama kana yin wutiri da biyar me ma'ana wutiri da raka'a biyar ka kama kai baka cewa sai a tsaye ta ƙarshe kawai an gane kawai kana yi kana tashi kana yi kana tashi babu zama zama ɗaya za a yi na ƙarshe kuma shine za a yi sallama an fahimta ko yawwa kenan yanzu kaga wannan salatul laili masna masna wai ba an hukunta bane dole haka za a yi ko kai masana masana biyu sallama biyu sallama biyu sallama kuma kana da dama ka haɗe guda biyar kai sallama ɗaya an gane yawwa kinan dai a takaice kuma dalilai sun nuna cewa ita wannan wutirin in mutum ya ga dama ma yana yin raka guda ɗaya tak an gane ko saboda hadisi ya ce wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyafa'al in za ka yi wuturi ma da raka a ɗaya tak ka yi kawai ana ƙari isha ko ka tashi ka ce Allah ko ka kara ka ɗaya wuturi shi wannan a yaushe a lokacin da ka san baka iya samu waɗancan alal aƙalla wannan ƙarshen abin da mutum zai iya yi akan wuturi ka kawo ta guda ɗaya bayan sallar isha abin da aka so sai ka yi shafa'i tukun ka yi wuturi abinda aka so a jinkirta ta ta je ƙarshen dare waɗannan su ne abinda aka so to in ba a samu wannan gaba ɗaya ba mafi ƙaramcin abin da za a same ka to a ce ka yi ta bayan sallar isha'i ko da raka ɗaya ne alal aƙalla an fahimta ko na kiran dai a takaice mutum yana iya yin raka guda ɗaya malai kamar da ya inganta da da yawa daga cikin sahabbai sun kasance suna yin wutiri da raka guda ɗaya sai abinda za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisin abu na farko wannan hadisin yana nuna cewa sallar dare raka'a biyu biyu ne biyu ka salamce biyu ka salamce biyu ka salamce bila ziyadatin wala nuqsan ba rigi ba kani shi wannan hadisin haka ke nuna ko to amma a ina zaka samu kana da daman kai da biyar bakwai tara a waɗansu hadisan daban fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin cewa lalle wutiri yana kasancewa ne a ƙarshen dare ga mutumin da yake da tabbacin cewa zai tashi a ƙarshen dare ko don ce fa'iza kashe a hadukun asubuwa idan ɗayan ku ya ji tsoron kai alfijiri ya keto kenan kaga a yaushe ne lokacin da ana jira alfijiri yana gab da ketowa kenan to abinda aka so wutirin a same shi a wannan wurin amma malamai suka ce wannan ga mutumin da yake bi da tabbacin kusan gomiya tara da tara bugu gomiya tara da tara za ka tashi amma akwai shakka ayyu na ba na tashi ba ita kahin ka kwanta fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin cewa lalle lokacin wutiri yakan karewa ne da ketowar alfijiri tunda ya ce idan ɗayan ku ji tsoron ketowar alfijiri to ya yi wutiri kenan ga lokacinta ketowar alfijiri da shi take karewa fa'ida ta hudu a cikin wannan hadisin malice abin da ya fi wutiri mutum ya gabatar da shi bayan ya sallaci shafa'i wannan shine aka fi so shine al-afdal kai raka'a biyu kai wutiri kai raka'a biyar kai wutiri kai raka'a shidda kai wutiri ina ta gane kai takwas kai wutiri kai goma kai wutiri wannan shi aka fi so a samu shafa'i tukun wutiri ya zo baya saboda ai munan kusan muna kiran su kawai shafa'i da wutiri ko ba ka ba ya mu kiran su wutirin kawai to abin da yafi al-afdalu a samu shafa'in da wutiri an gane ko yawwa kenan abin da ya fi mutum ya gabatar da wutiri ba shafa'i kayan wutiri wannan shi ne sunna amma idan mutum ya takaita akan raka'a guda ɗaya tak bai gabatar ba da shafa'i to ja'iz ne ya halitta amma ba kai ba sunna ba haka aka so kai ba an gane domin ya zo a cikin hadisin kenan abu ayu wanda ya gabata cewa wa man sha'a aw tara bi wahidatin kenan ana yi da guda kenan ja'iz ne amma abin da yake manzo sallallahu alaihi wasallam yake bi shi bai taɓa yin guda ɗaya ba sai an yi shafa'i tukun ayi a wutiri a fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisin karbawa mai tambaya yayin da ya tambaya a cikin gama garin mutane domin fa'ida ta gami kowa da kowa kai wannan sahabi ya zo annabi sallallahu alaihi yana wato khutuba a saman mimbari ya tsaye da manzo yi wannan tambayar manzo da salama ya bashi tambaya a cikin kowa da kowa na haka ba laifi bane ana karatu mutum ya ce yana da tambaya ya yi tambaya ko malami ya bashi amsa fa'ida ta shidda hadisin yana nuna mustahabbancin yin wutiri an gane ko amma waɗansu malamai sun taya kan cewa sun taya kan cewa wajibi ne cewa wutiri wajibi ne su wasu da kan cewa salloli na farilla guda shidda ne ta shiddan ita ce wutiri sun kalli irin dalilan da suke kwadaitarwa game da yinta da kuma halin annabi sallallahu salama ta yadda bai taɓa barinta ba la safaran wala hadaran ko a zaman gida ko a bulaguro ko mi ake sai yayi da suka ce to wajibi ce amma zance mafi inganci sunna ce amma sunna mai karfi ce sunna ce mu'akkada an fahimta ko yawa kenan abin da yake wajibi kenan ba abin da yake raje ba wajibi ba ce sunna ce mu'akkada ita ce kuma da malamai suke fara ita ce afdalu tatawu'at duk a cikin salloli na nafila to wutiri ita ce mafi falalarsu saboda zawwan hadisai ko kuma a ce nassosi da dama wanda suke yin umarni game da yinta da kuma yin bayani akan falalatta da kuma kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallama baya barinta a bulaguro da kuma zaman gida da ita da rakatai alfajir waɗannan guda biyu suna da muhimmanci sosai na sallallahu alaihi wasallama baya barin su ko a zaman gida ko a bulaguro da haka dai wannan shine abu na farko da shi wannan hadisi yake bayani akan shi a cikin wannan babin malaci alhadisu thani wal 20 ba'da al mi'a حديثي نتريد عشرين دبيو عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر أخرجه البخاري في الجمعة ومسلم آه في صلاة المسافرين حديثي نتريد عشرين دبيو hadisin ummuna aisha ya dala tabbata a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin wutiri a dukkan kowane lokaci na dare kenan min kulli laili min kulli laili na kowane dare kad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wutiri farkon shi tsakiyar shi karshen shi mana dai daga kare sallar isha'i zuwa kiton alfijiri a wannan tsakanin kowanne ya yi sallar wutiri shi da take cewa min awwalin laili ya yi shi a farkon dare kina daga karewar mai isha'i kayan a kwanta kiran karfe tara karfe goma ko kuma ma a masallaci ya yi shi dai a farkon dare wa ausatihi da tsakiyar daren a je can wajen sha biyu karfe daya haka ko karfe biyu ya yi wa akhiri kuma ya yi karshen shi kamar karfe uku zuwa hudu sai ta ce amma fanta ha witruhu ila sahari amma daga karshe wato wutrin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai zuwa ga lokacin sahur kenan karshen dare an fahimta a hukumce-hukumcen da wannan hadisi yake dauke da su na farko shine halarcin yin sallar witiri a farkon dare da kuma tsakiya da kuma ƙarshe kowanne in ka yi kana da dama kai kowanne an gane ko domin dukkan wannan da farkon da tsakiyar da ƙarshen lokacin ta ne kawai da kana ƙari sallar isha'i ka haikata a fijiri ga baki ɗaya wannan wurin lokacin sallar dare ne fa'ida ta biyu abin da ya fi shi ne wuturin nan ya kasance a ƙarshen dare wani shi afdal amma ga wanda yake da tabbacin cewa zai tashi a ƙarshen dare saboda nasarar salama ya yi don ya nuna ma mutane halarcin yin shi a farkon da tsakiyar da ƙarshe amma abin da ya fi shi ne ƙarshe don haka shi ma daga ƙarshe wuturin su kullum a ƙarshen dare yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai sun yi ittifaki game da ita lokacin nata sun yi ittifaki a cewa lokacinta yana farawa daga ƙari sallar isha'i ana ƙari sallar isha'i to lokacin yamulaini ya fara daga an salamci gabaki sun yi ittifaki nan take farawa amma sun yi saɓani yaushe ne ƙarshenta imamu malik da imamu shafi da ruwaya daga wata ruwaya daga imamu ahmad suka ce sallar wutiri yana karewa ne idan an sallaci sallar asuba kenan ko da alfijiri ya keto kana iya yi amma daga an yi sallar asuba to lokacinta ya kare kenan wannan imamu malik da shafi da ruwaya daga imamu ahmad wata ruwaya wadda take mashuhuriya daga mazhabar Imam Ahmad cewa lokacin ta yana karewa daga ketowar alfijiri ina ta gane haka Ibn Qudama ya yanke a cikin littafin shi Al-Mughni yake cewa innahu yakunu ba'da al-fajr qada'an yin wato wutiri bayan ketowar alfijiri turamuwa ne kenan yanzu kaga yana cewa a yaushe lokacin ta ya kare kayan ketowar alfijiri an gane ko haka nan shekul islam ibn taimiyya yake cewa man nama an salati wutirihi duk mutumin da ya yi barci game da sallan wutirin shi da ka kwanta kake ta barci baka falka ba sai kan da ka ji ana salatu ana kiran sallan karshe na alama cewa alfijir ya fito to ibn taimiyya yake cewa yusallihi ma ba'da turu'il fajri wa salati subhi to wannan mutumin zai sallace ta ne tsakankanin ketowar alfijiri da sallatar sallar asuba an gani ka yi barci ka falka alfijiri ya keto ba ka yi wutiri ba to kafin a yi sallar asuba sai ka yi wutiri yake cewa kama fa'ala zalika ibn umar wa aishatu wa ghairuhuma kamar yadda abdullahi dan umar da ummu na aisha da waɗansu daga cikin sahabbai da wasu malaman sun akan haka cewa ana iya yin ta bayan alfijir ya keto kafin mi sallar asuba a haka nan abu dawuda ya rawaita da sadda isnadin shi daga abi sa'idi nake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an witrihi duk mutumin da ya barci game da sallar witrin shi bai yi ba auna siyahu ko kuma ya mance wani abu ya ɗauke shi cikin dare bai yi wuturi ba ya yi dan ɗan salloli shi guda kaza ya shiga wani abu yana kawai ya manta har sai da ya ji ana kiran sallah masallaci cewa fijir ya fito to duk mutumin da ya yi barci game da wurtirin shi ko ya manta manzo ya ce falyusallihi idza asbaha aw zakara to ya sallace shi lokacin da ya wayi gari ko kuma ya tuna ina ta gani kenan dai a takaice a shi wannan wutirin lokacin shi ana sallar isha lokacin shi ya fara to karewan shi wasu sun ce daga alfijir yake to lokacin shi ya wuce wasu kuma suka ce ana iya rama to in ana iya rama kenan kaga dai lokacin nashi ya wuce ne yanzu kuma ramuwa ne za a yi an gane ko na'am kenan dai dai mutum ba da sakaki bane shi kuma wannan hadisin na karshe da muka faɗa Imam Al-Albani ya inganta shi yana cikin Sahih Ibn Majah hadisi na 976 na gane mutum yana iya rama shi ko da fijiri ya keto kenan dai ka manta ko kai barci to kana iya rama shi na'am na'am a an ka tashi ai idza uqimat as-salat fala salata illa al-maktuba da inda an fara sallah ta farilla to duk waɗansu salloli na nafiloli ya aje saki kawai sallar wannan zaki kenan kawai masallaci zaka zo a sallaci sallar asuba ina ta gane in kuma na a ƙarshe eh za ka rama ya rasu sallama ya ga wani bayan sallar asuba ya tashi mun san cewa bayan sallar asuba wato zuwa ketowar fitowar rana babu sallah lokaci ne wanda aka hana mutum ya yi mi ya yi nafila to amma idan raka a tayin fajiri ne kana rama su ina ta gani to ita ma wannan kenan idan aka ce falisalliha idza asbaha ya sallace ta da yawa gari kenan bayan alfajiri ya keto kenan ita ma kana iya yin ta ina ta gani amma malamai suka ce idan ya mulile naka gaba ɗaya ne ka karasa to kana rama shi ne a zamanin wallaha ya za ka bari sai zamanin wallaha kamar ƙarfe tara goma sai ka rama su amma a lokacin babu wutiri a lokacin baka wutiri in tara kake yi kullum to takwas za ka yi kaɗa ina ta gane ko kuma ka yi goma wannan wutirin na tara ka ba shi ɗan uwa an fahimta yawwa alhadisu salisu wal ishiruna ba'da mi'a hadisi na 123 an aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها نعم أخرجه مسلم في صلاة المسافرين حديث أمنا عائشة إدارة ثبتها أغريتا تكتوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن يصلي ينا ينصلى من الليل ندق قيام الليل كنا ندق دري ثلاثة عشرة ركعة ركعة قوم شاء يوتر من ذلك بخمس a wannan goma sha ukun yakan yin witiri da raka'a biyar ina ta gane kenan idan ya sallaci raka'a biyu ya ƙara biyu ya ƙara biyu ya ƙara biyu ya samu nawa takwas ko to yanzu kuma in ya tashi gaba ɗaya zai jero su sai biyan dambule a haɗe sai zamna a na ƙarshe na biyar na ƙarshe sai ya sallama an fahimta kenan shine ma'ana a yutiru min zalika bi khamsin tace la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha wannan guda biyar kin baya zama a kowane ɗaya daga ciki yana zama yana sujada biyu ya tashi yayi ya tashi sai ya ka guda biyar kin tuko yake zama guda sai yayi a tayya sai ya sallama ina wata gani wannan kenan ga wata kaifiya ce daga cikin kaifiyoyin ita wannan sallah a maliki cewa fa'ida wato ruwayoyi sun zo daga ummuna aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta a cikin kaifiyar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sallar dare wata ran ta ce sha ɗaya wani ta ce sha uku ya zo da ruwayoyi daban-daban shi ne ma nake ga maka hakika an rawaita daga ummuna aisha wata ran ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar dare saba'an guda bakwai raka nawa bakwai a wata ruwaya tis'an tara a wata ruwaya ihida ashara sha ɗaya a wata ruwaya kamar wani wanda ta gabata kenan ko yawwa salafi ashara sha uku da waɗansunsu kuma an rawaita daga ummuna aisha a cikin bukhari da muslim take cewa ma kana yazidu ala ihida ashara raka ala ihida ashara raka annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba yana karawa akan raka'a goma sha ɗaya wannan bukhari da musulmi kuma wanda ta gabata yana yin sha uku an gane ko a wata ruwaya mun ga ta ce yana yin bakwai yana yin tara duka waɗannan ruwayoyin sun zo su ma ce fuska wanda take mafi kyawo wajen haɗa waɗannan ruwayoyin cewa lalle ruwayar da ta zo take bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya karawa akan raka'a goma sha ɗaya suka ce mafi yawan halin shi kuma mafi yawan lokaci hakan ki galiban bai wuce goma sha ɗaya an gane ko amma wata ran yakan kaiwa sha uku wasu suka ce kuma a'a a idan aka gama wato da rakatai alfajiri ko kuma ka gama da wasu rakoyi wanda ake yin su bayan wuturi duk da mana malamai sun yi kokarin su hudo wajahin yadda yaushe ne ke sha uku yaushe ne ke sha ɗaya to nan malai ce wajahin haɗa waɗannan hadisan cewa galibin yamulalin shi sha ɗaya ki tsayawa an gane ko na kuma suka ce kenan wani lokaci yakan iya karawa ya yi sha uku wani lokaci kuma yakan iya ragewa ya yi bakwai ko tara ko sha ɗaya suka ce dai gwalgwadon irin nishaɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma rashin nishaɗin shi an gane daga lokacin da yake cikin nishaɗi to yakan yi baya huce sha ɗaya sha uku yana cikin nishaɗi kenan kuma ma yana cikin rauni ko rashin laya ko kaza to yakan iya yin bakwai ko tara waɗansu malaman suka ce ko kuma na sallar sallama ya yi haka ne wata ran ya yi bakwai ya yi tara ya yi sha ɗaya ya sha uku saboda talim saboda shi Allah ta'ala ya turo shi ne mi ya karantar da mu kuma mu ya san kuduran mu dukkan mu ba daidai muke ba wani aka ce kullum sai ya sha uku to ba zai iya yi ba to amma ka sanar salasalama ya zo ya karantar da mu ne kuma mukin kudura cikin mu daban-daban ne sai ya yi kowanne don ya nuna mana halaccin ana iya yin bakwakin ana iya yin taran ana iya yin goma sha daya ana iya yin sha uku an gane ko kuma ana yin wutiri ma ana iya yin biyar shi dai mutum biyan da za a kai ya bari wato face sai ya yi ta koda yayi yawa ma ce hukumce hukumcen da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisin fa'ida ta farko lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haƙiƙa ya sanya sallar shi a cikin dare raka'a goma sha uku ne ba tare da an ilga ba daga da rakatayin fajiri fa'ida ta biyu cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yin wutiri wani lokaci da raka'a guda biyar kenan ya rihe da raka'a guda biyar baya zama sai a raka'a ta ƙarshe daga cikin biyar kin sai ya zauna sai ya tahiya ya sallama fa'ida ta uku wato hadisin da ya gabata na cewa sallar dare biyu biyu ne ana nufin banda wutiri kenan wutiri ne kenan mutum zai biyar zai hada domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya yi wutiri da raka'a bakwai baya tsayuwa baya zama sai a ƙarshe bakwai ana fahimta ai can mu yayi da biyar ko to yayi da bakwai kawai in ya fara baya zama sai a ta bakwai kin ta karshe eh kawai in ya ruku ya taso kuma karatu zai in ya je taso babu zama ko daya raka'a bakwai ne za a yi da zama daya na karshe an fahimta ko kuma lokaci ya kai sallace sallah biyar kamar yadda shi wancan hadisin da ya gabata baya zama sai a na ƙarshe wani lokaci kuma yakan yin raka'a takwas takwas baya zama sai a ta takwas sai ya zauna sai ya tahiya ya sallama sai ya tashi kawo ɗaya an gane haka sallallahu alaihi wasallam yake yi na'am tara e e ka daya sai zama tara kenan in yi takwas sai zauna ya sallama takwas kenan ko sai tashi kawo daya sai su zama nawa tara yawwa a shekul islam kenan fa'ida ta hudu shekul islam ne taimiya yake cewa afdalu salati ba'da al-maktubati qiyamul layl yace sallar da ta yi kowace falala bayan salloli na farilla su ne kyamunayi ita ce sallar bayan Allah managarta ɗabi'a ce ta bayan Allah waɗanda suke masu komawa zuwa ga Allah abu ce tana da wahala amma amfaninta ga bawa a rayuwarsa ta duniya da lahira wala bin ilwa nishaɗinka da walwalarka ma a tsawon wuninka yana da alaƙa da sallaka ta dare idan ka yi kiyamule ne yininka zai yi haske abubuwanka Allah zai sanya musu albarka malamai suka ce hatta hasken huskan mutum za ga ya canza da wanda yake kiyamule ne da daren da baya akwai bambanci na ka sallace mai falala mai amfani kuma a cikin ita kiyamule ne wadda ta fi ma'ana akad wadda ta fi ƙarfi shine wannan wutirin da kuma zakatai alfajiri a fa'ida ta biyar shi dai ibn taimiyan Allah ta shi da gafara yake faɗa bayan ya zo da hadisi wanda suke bayani akan fuskokin da suka zo game da ita yin wannan sallar ta kyamule ne raka biyar ne bakwai ne kaza ne duk ya kawo dalilan sai yake cewa wasawabu abin da yake shine daidai annal imama lalle limam idan fa'ala shay'an mimma ja'at bihi sunnatu idan liman ya zo ya aikata wani abu daga cikin abin da sunna ta zo da shi mana a cikin azumi kenan ko anan ne aka shar'anta mana jami'in yin qiyamul layli tarawih kenan to idan liman ya zo misali ana yana mana sallah zai mana sha ɗaya sai raka'a biyu ya salamce biyu ya salamce biyu ya salamce ba ya samu shida ba sai ya tashi sai ya yi biyar da sallama ɗaya ai ya zuwa sunna to shine ce abin da yake daidai idan liman ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan fuskokin da suka zo a sunna ya ce wa autara ala wajihin minal wujuhin mazkurati kuma ya yi wutiri da fuskokin da aka ambata ɗaya daga cikin fuskokin da suka zo yattabi'uhul ma'amum fi zalika to ma mu za su bi shi kenan yanda yayi haka zabi ina ta gane eh amma dai abin da yafi shine cewa idan sallah ce ta jama'a to ayi salatul laili masna masna kin saboda kallo zuwa ga maslaha tunda kai liman in kana cikin koshin karfinka da kominka kana iya game raka'a biyar ba tare da ka wannan ba sai yiwa cikin mamun wani ya takura ya wani Allah Allah yake maka ya sallama ko yana jin bawani ko wani abin da kama da haka so a yi biyu biyu biyu shi ma sunna ne a yi biyu biyu biyu a salan mana da ƙarshe ko a yi wuturin da raka a uku ko kuma a yi da raka a guda saboda mu galiban da raka uku za a yi za a ga su an an taƙaita su ba su kai ma raka biyu da suka wuce saboda can za a karanta ko safaha ko rabin izihi ko kaza ko kaza amma su aka zo suratul a'la ne da suratul kafiruna da suratul ikhlas da mu'awwiza ta yi lokaci akan hadawa a wani malami yake fada fa'ida ta shidda cewa wato sallolin da suka zo na wutiri daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo ne akan nau'i nau'i guda shidda na farko yin wutiri da raka'a guda daya ya tabbata kawai kai raka'a daya yin wutiri da raka'a guda uku ko kai rutiri da raka'o'i guda biyar an gane ka haɗe su ko kuma ka yi biyu ka yi sallama ka yi biyu ka yi sallama ka kawo ɗaya ko mutum ya yi wutiri da raka'o'i guda bakwai zai zauna a raka'a ta shidda baya sallama sanan sai ya tashi ya kawo ta bakwai sai ya sallama a wani hadisan wannan fuskan ba mu je ta ba amma ita ma wannan fuskar ta zo wacce ce za ka yi ta baka sallama kai kai kai sai ka yi shidda sai ka zauna sai ka yi tahiya ko ka ƙi sallama sai ka tashi ka kawo guda ta bakwai ka yi sallama an gane ko kenan na biyar fuska ta biyar kenan shi da mutum ya raka'a guda tara zai yi ta iya ne a raka'a na takwas ya yi sallama kenan ko sannan kuma sai ya tashi ya kawo raka'a guda ɗaya ta tara ko kuma ya raka'a guda goma sha ɗaya ya yi sallama duk in yi raka'a biyu ya sallama biyu ya sallama biyu ya sallama da ƙarshe kawo guda to kowanne dai an baka dama sai ka yi wanda kake ganin za ka yi ita dai wannan sallah mai mahimmancin gaske mai falala baya halitta mutum ya wasa da ita ne alal aƙalla alal aƙalla ba ka yi ba ka yi raka a ɗaya ko da bayan isha yi ko ni mai na sallama ko ma shari ka ko da raka a ɗaya ce in dai ka san wannan falalar zai barka to biyan da za a yi a ka samu ka yi ta na'am malai yake cewa babu zikiri aqibar salati babin da ke bayani akan zikiri ko kuma addu'o'i wanda ake yi bayan sallah bayan salloli na farilla malace liddu'a'i wal istighfari ba'da salati hikamun azima wato wannan idan muka gama sallah wannan zaman da muke muna azkar muna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salama min wannan dai azkakin da suka zo bayan sallah yin su malaka akwai hikimomi manya manya wa fawaida jalila da fa'idodi waɗanda suke manya manya min izhari taqsiri wal ajazi an ikmaliha wannan yana bayyana gazawar mutum da kuma tawayewan shi game da cika ita sallar yanzu sallar magariba ce ne ko Allah ta'ala ya umarce ni in cika ta in yi ta akan wannan fuskar ba a rasa waɗansu hafawat waɗansu kurakurai a ciki ko to ina karewa sai in zauna in cika astaghfirullah astaghfirullah ma'ana ma'anar shi cewa ya Allah wannan abin da ka umarce ni ni nayi bakin iyawa na kuma ina da kashi ina da gaziyawa Allah ka gafarta mini ma'ana Allah ka ji kaina ka karɓe ta ka cika mini ita an gani ke sama da shi kenan yin waɗannan kin suna bayyana bawa shi da kanshi ya yi hurucin gazawar shi game da cika ita sallar kuma wata riƙiƙil khalal waƙi fiha kuma wato a cikin yin wannan azkar ɗin akwai kamar irin kurakure da suka afku a cikin ita sallar mutum na kamar yana neman Allah ta'ala ya cika mishi ita Allah ya sauƙaƙa mishi ya ji ƙanshi kusan dai waɗannan ma'anoni wanda suke ciki mala cewa aqiba salati min mawaqin istijabati du'a'i tare cewa kuma ita ƙarshen sallah yana daga cikin wurare wanda ake karɓar addu'a an gane to dare sun daga wata yamin zan ce ma'ana addu'a da ake nufi aqiba salati zan ce mafi inganci yau ina ne wani wuri ne a ƙarshen sallah wanda ake karɓar addu'a eh kahin sallama kahin sallama amma bayan sallama ba wurin addu'a ba ne na wajen menene azkar ne an gane ko yawa to amma hatta su kansu azkar kin ai du'a kin ai kala biyu ne ko akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada duka in suka yi suka dawo abu guda ne yanzu misali in nace Allah bani aljanna kaga du'a'ul mas'ala ce ko Allah ka ina roƙon Allah Allah bani aljanna da na zauna yana ce astaghfirullah astaghfirullah Allah gafarta mini Allah gafarta mini wannan abin da nake ibada ce ko ba ibada ba ce lada nake so ko ba lada nake so ba wannan ladan ba su bane za su haɗu su kai ni aljanna ma'ana dai duka ƙarshen kusan ma'ana guda ɗaya ne to a nan bayan sallar wannan azkarkin da kake yi kamar kana roƙon Allah ne du'a'ul ibada ne amma kuma kamar kana roƙon Allah ne ya baka aljanna ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza ina wata gane kinan dai a takaice ita sallar da bayan ta kafin a yi sallama da bayan sallaman duka wurare ne waɗanda suke suna da muhimmancin gaske malai ce kama annahu dalilun ala ragabati fi ta'ati wa adamil malali wannan zaman da mutum zai yi wannan azkar din dalili ne akan cewa bawa har yanzu yana kwaɗayi game da bautar Allah da kuma rashin kosawa ko ana sallama kawai kawai ka tashi ka ce ka dawo abin ya ishe ka kenan ya Allah Allah kake a ƙare to amma abin da ake so shi bawa dukkan rayuwar shi yana ciruwa ne daga ibada zuwa ibada an gane ko to wannan sallar da ka kare ta sai ka zamna kana waɗannan azkar kana kaza kenan wani yana cewa kai yanzu wannan ibadar da aka rice ka dan ita kamar wani kin bata ishe ka ba ina ma da akwai wata malamai sun nuna wato haka tare da abin da yake cikin addu'a na wato ƙara kyautata ayyuka da kankare zunubai da ɗaukaka daraja duk a cikin adoyi akwai wannan da haka wannan bayan sallah wuri ne wanda ke mai mahimmancin gaske wajen tsayawa a waɗannan azkar din da haka kenan wannan babin yana mana bayani ne akan wannan azkar da addu'o'i wanda ake yi bayan an yi sallama malice alhadisu rabi'u wal ishiruna ba'da al-mi'a hadisi na ɗari da ashirin da hudu ana abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير متفق عليه ناك بوارد مسلم دي سكفتر دوانا حديثي آه حديثي نهاركو كنا أشكوانا بابا نذكر حديث كنا ذكر نباين صلى حديث عبد الله بن عباس يدالا تبتا أغريش يكي تشوا أن رفع الصوت بالذكر daga murya da ambatan Allah da yin zikiri waɗanda suka zo bayan salloli na farilla hina yansarifun nasu yayin da mutane za su gama sallah minal maktubati na farilla kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mana abin nihi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka kare sallar farilla to sukan daga muryoyinsu ne da ambatan Allah قال ابن عباس عبد الله بن عباس yake cewa kuntu a'lamu idan sarafu bizalika idza sami'tuhu mana ina sanin wato sun gama sallah ne da wannan idan na ji shi idan daga naji wannan kabbarar ko kuma na wannan zikirin to da shi ne nake gane cewa sallah ta kare yace wa fi lafzin a cikin wani lafazi ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير yace ba mu kasance ba muna sanin cewa sallah na sallar sallama ta ƙare sai da wannan kabbarorin wannan hadisin buhari da musulun suka rawaice shi wato wannan hadisin abdullahi dan abbas yana ambata mana cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da sabon shi sukan daga muryoyinsu da kabbara da ambatan Allah bayan sun kare salloli na farilla guda biyar da wannan ne kuma yace yake gane cewa an kare wannan sallar an gane ko in wannan an yi sallama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam ma'ana waɗannan azkar din da ake yi to ana so a rika jin su haka alhamdulillah na ba su yi ce amma da ke cewa abinda za a fa'idanta a cikin wannan hadisin abu na warko mustahabbancin zikiri bayan salloli na farilla an gane ko saboda irin abubuwan da yake cikin shi na fa'idodi manya-manya da kuma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan sallallahu alaihi wasallam yake yi a fa'ida ta biyu mutum ya daga muryar shi kenan da wannan zikirin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi kuma haka sahabbai suka yi na haka sunna a daga murya an gane fa'ida ta uku hadisin yana nuna cewa ko kuma na kaga Abdullahi dan Abbas ya ce yana gane an ƙare sallah to shine malamai suka ce yakan iya yiwa Abdullahi dan Abbas lokacin yana dan karami ne baya halattar salloli na farilla an gane kenan idan ya ji wannan sautin na cewa la ilaha illallah shi yana wajen masallaci sai ya gane ashe sun ƙare sallah kuna fahimta taurashe lokaci yana ɗan ƙanƙani ne yana yaro ne to ta yi wannan labarin da yake badawa ai ta bai ya gane ya sun ƙare sai ya ji wannan sautin kina gaya ba da shi ake yi ba kina mana yana yaro ne kenan malamai suka ce ko kuma ya kasance shi yana can sabu na baya-baya ne mana wanda suka halarci sallar suna da yawa to baya gane cewa an kare ita wannan sallar wanda suke sahun baya-baya ba su gane an kare sallar sai sun ji 'yan gaba suna sun ɗauki wannan zikirin in ba su ji sallamin ba da haka dai wato shi wannan hadisin yana nuna mana cewa kenan waɗannan azkar ke ana so a ɗaga murya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam irin su allahu akbar allahu akbar eh ma'ana da azkakin da ake yi ana so a dan daga murya wannan ko shine hadisin yake nuna mana wannan yin hakan sunna ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan wato sauran sahabbai suka yi ina gane kamata mu dakata ko lokacin da mu yayi da haka kenan a cikin baban zikirin yanzu dai mun ji ladabi daya na azkar ɗin da ake yi na farko za a yi azkar na biyu daga cikin ladabin ana son ɗaga miliya kuma za mu ga irin abubuwan da ake kakkarantawa da sauransu a cikin darussa masu zawa a cikin shi wannan baba mana fata wanda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته